Na'am. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba takwas ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da takwas ga watan harko dubu biyu da ashirin da biyar. Insha Allah za mu yi darasi na talatin da shidda cikin littafin Riyadu Salihin. Imam Annawi Rahimahullah. muna cikin dai babin umarni da kyakkyawa hanyar ga mummuna ina ga cikin shi ne muke kun? cikin muke babun fil amr bin ma'ruf wa nahyi anil munkar a sati da ya gabata mun kare hadisi na Ubaidullah bin Ziyad wanda ya nasiha ga na A'id bin Amr A'id bin Amr wanda ya nasiha ga Ubaidullah bin Ziyad na dana na ji manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mahi sharrin jagorori ko makiyaya masu kama karya ina ma kashe kakka zamanto daga cikin irin wannan yan kama karya wannan shugaba ya yi zahi ya yi raddi ga wannan sahabi na cewa zamna kai daga cikin sabon makana daga cikin ya ka ce zusa ko ƙaiƙaimar da ƙima cikin safan ma na ce nuhala abu mara ƙima kamar a hatsi a tace bisai ko a rere ƙaiƙan misali da ake kwamsan kai kwamsan ita shi yanzu a cikin sahabbai hada kwamsu ita yi dai yan bayan a sahabbai babu lalatacci abu na banza shi dai tsawo ya nasiya shi da sai da sahabi a takaice wannan shi ne ƙarshen karatun musati da ya gabata yau za mu tashi ya ce al'ashirin hadisi na goma cikin baba an huzaifata radiyallahu an annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadi لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي abin da ke ruwa ta Husayfa radiyallahu anhu ya bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa da cewa wallazi nafsi da yadi Annabi da ya rantsuwa yace na rantse da wanda raina ke hannun shi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar lalle ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani ga mumuna aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban kenan ko ku yi wannan aiki na umarni da kyakkyawa hanya ga mummuna ko ya kusa Allah ya aiko muku da wata uquba ta musamman minhu daga wajen shi da abin da Allah ya so na uquba zai iya aiko muku na wani bala'i wannan uquba in ta zo sun mata da'unahu za ku rika roƙon Allah ya warware fala yustajabu lakum ba karɓa muku addu'a a wani wannan ruwaya tana karantar da mu kenan rashin wa'azi ƙyale ɓanna cikin al'umma ba mai ɓannar ba kaɗai take shawa. Ga mummuna ba ku yi ba, Allah zai gama ku gaba ɗaya ukubar in ta zo za ku yi ta addu'ar kuma Allah bai karɓa. Magana kenan. Shi ne kenan ba ci gaba ba ce ba ka ce kai ba kai ba ruwanka, a in abin ya zo kai ma masa baranka. Kuma wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah. Tabbas haka ne, ko ku yi kuma da kyakkyawa hana mummuna ko ya kusa in haka ya kusa Allah ya kunga da wata uba ta musamman daga wajen shi kuma za ku sun mata da una ku roƙon Allah warware fala yustajaba lakum ba karɓa muku sakamakon in hudin gaskiya yace alhaji ashar hadisi na kenan goma sha ɗaya a cikin baba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائز رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abin da kan ruwa ta musa ina kudu da yake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afadul jihad mai cin jihad mai fadala mai kima kalimatu adal kalma ta gaskiya ta adalci kuma yana inda sultanin ja'ir a gaban shugaba wanda yake wanda ya bar hanya a zalimi cin ja'ir wanda ya bar hanya wanda mana wanda yake ba na gaskiya ba na kware ba eh wanda kwalla kasar sabi wani min ha ja'ir wanda kasar sabi wani ja'ir ke ja'iri ya kai ja'iri ne kenan wata wanda ya bar hanya na lalatacce sai da ya bar hanya kai ja'iri ne wallahi ja'iri ke da wata wanda ya bar hanya كنا في الثاني عشر عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر أبو عبد الله طارق بن شهاب يكي تشوى البجلي يكي تشوى ونمتن يزو ya manzala tambaya kun ya wannan tambaya manzala sallallahu sallama wa qad waza arjulahu fil gaz ya zo kamar zai hau abun hawa ya dora kawo shi kan abun da kawa aka ta dake aka takawa a hau ya dora zai hau amma bai zo kenan zai ta jihadi ya so lai a jihadin wanne ne yace kalmatu haqqin inda sultanin kalmar gaskiya a gaban shugaba wanda yake azzalimi wanda ba ka gane gaskiya kada haka gane gaskiya kenan gane gaskiya da wannan bai huduwa sai don menene matsalar so da yawa wani kamar tsoron abin zai biyu bayan ake tsoron da ya ka ihudi ka hudi kuma tabbas akwai akwai lada don iyawa duk in kewaye ba za su hudi ba gaskiya magana iya ba za su hudi ba kuma haka hudin kenan sani akwai abin zai biyu baya sannan ya mai suna da jihadi kenan a gaya mai gaskiya duk da wannan kuma an hudi lokacin gaskiya da abin zai biyu ba za a bi ba في الثالث عشر حديثنا قوم شاءوك أكون بابي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يهل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده abin da ke kan ma'ida duk hadisi ne abin da ke wannan ruwa ya farkon abu ibn mas'ud ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in awwala ma dakhala na qasa ala bani isra'il farqan samun ragi ko na ƙasa ci baya ga banu Isra'il farkonta abin da ya kawo musu annahu kana rajul yalqa rajul mutum zai game da mutum fa yaqulu zai ka ce mutumin sai ka ga mutum iya wani banna ka ce ya haza take da wani kai tsoron Allah kai tsoron Allah wani wanda amma sassa na kafa aina abin da kake iya na abin da mara ce zai mai nasiya kai tsoron Allah ka hasana abin da kake fa innahu la yahidu laka bi halitta kai ake kaza shan giya ne motsi ce na abubuwa da na gidace ba mai nasiya bayan mai nasiya thumma yalqahu min al-ghad ala halihi gobe sake gamuwar iskoshi yana wannan imma kwas ce imma beloskin ce imma motsi ce duk wani abu na ɓana dai isko iyaye to wannan ya mai nasiya jiya zirka da ya komo ya kitan ya yawa a wajen shi ya kare ko ya ce falaya mun abu zalika wannan abin da isko ya ci gaba da yi bai hana shi an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'ilahu shi kenan ya sade kuma bai hana ya zamanto abokin cin shi ne abokin shi falan ma fa'alu zalik lokacin da suka shiga wannan halin ba kenan ka wajen da shi ba ruwan karka su ga ayyukan na farke yanzu shi kenan sai a ci gaba da rayuwa kuma a kan fannin da yake ba hani ba hani ba magana kun shi kenan suka dawa kan ba aikoni ba ya ce lokacin da suka yi haka da raba Allah kuluba ba'adin da ba'ad sai Allah ya buga zuciya wasu akan wasu tun Allah ya gama kansu cin cin cin junan su ta lo inna alladhina kafaru min bani isra'il ala lisan dawud wa isa ibn maryam an tsine ma wa'inda suka kafirce ma Allah na bani isra'il an kafirce musu a harshen annabi dawud da harshen isa dan maryam kuma an ce bani isra'il kafirin shi ake bayani kullum isra'ili ko bani isra'il a sunan jinsi ne ƙabila ce ɗin yaƙub ba sunan addini ba ne ba sunan ƙabila ne sun annabi yaƙub shi ne uban aka ce isra'il shi ne isra'il yaƙub shi ne isra'il ya ce kamata ɗin isra'il shi banu isra'il ɗin yaƙub yaƙub sunan shi ne isra'il kenan wannan zuriya tashi fasalar shi ake isra'il amma aka ce Yahudawa Yahud abin da ya rinjaye ne addini mabiyan annabi Musa alaihi salam suna ka ce Yahudawa dan a cikin gidan akwai Yahuda ko Yahudi shi sunan sai galaba duk akan addinin addinin Yahud kuma Yahudi kin suna ne daya cikin ɗayan ɗayan Yakub kenan addinin Yahudanci da Nasaranci dukan su banu Isra'ila Isra'ilawa ne annabi Isa manzo ne zuwa gaban Isra'ila ko bai isa ya bani isra'ila in so la'i lakum kenan annabi isa ma addinin isra'iliyawa ne ba domin ce nasara sunan addinin isa mabiye isa ake cewa nasara ba sunan jinsi ba ne ba dan ya zai mutum ba ture nasara kurin nasara a sai in kirista ne musulmi na musulmi kun jiki ba ce mai nasara in ce mai nasara ka ce kawo an ka ce ya ba ture nasara ko musulmi dan wanka ne kan ka ce kawo ne kata kirista da kenan nasara mabiya isa ne kenan nasara addini ne mabiya isa inji yahud mabiyan attaura amma dukkan su gaba daya da mu tun daga annabi tun daga mu musa da isa dukkan isra'iliyawa ne sai aka ce an tsine ma manzo kafirce ma Allah na banu isra'il a halatta annabi dawud shi ma isra'ili ne cikin zuriya ce ta yaqub annabi dawud aka annabi Suleiman duk suna cikin zuriyar ka annabi Dawud aka annabi Yaqub to dai wannan jama'a an tsine ma wasu a halishin annabi Dawud da halishin Isa dan Maryam nan labar asaba sab to wannan Allah ce Allah da ga dalili wa'annan tsinewa da aka musu Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'tabu kaji dalilin inuwa ba dan suna jinsu kaza ba a dalilin saban Allah da suka yi suna keta doka ta Allah. Ba don baka san akwai a magana ta jahilci wanda mahi yawa tsahin alhazai ke kawo ta nan, kuma tana kawo nan wasu na cewa in sun je harami a makka suna go suna rike ka'aba suna ta kuka jikin ka'aba. Ya ce wai wannan su ne wanda aka la'ance su na bulunta wanda Allah ya zai gafarta musu. dan wa babu wata kabila a duniya babu wani jinsi a duniya da Allah baya kausa da yin ko dan ko dan waye yau dan kilinta dan bin bin yawo dan wace da san yawo ya musulunta a wajen Allah ɗaya suke da kai ma kan kawasa ba Allah bai aiki da jinsi kabila kaza wata ko ka kanta ya kaza ya shawo su ko ka kanta ya kaza wannan labari ake bada ko mutane suna tawadu su ga tsoron Allah a cikin kafa sun ga kafa suna kuka sun tsoron Allah ya ce wai su ne wai ba za su samu babu wanda Allah bai gawatawa eh ne wanda Allah bai gawata shi dan shi ma ba iyan ba uban su ma din suna suna iya kuma musulmi a cikin iyan suna akwai akwai aljani musulmi kenan shi ma shi uban ne aka ce an kare ko shi wuta shi haka Allah bai kunci ba magana tuba shi bai zai tuba amma cikin sawa an ce an ba shi dama lokacin da zai su da kan kabar Adam za a kawo ta mishi sun ta dinya ce Allah gama da ya kashi kudin wannan wannan alaka lana sai lawan ji wannan ko dan wuta ne kurum Allah gama da shi haka Allah kaddara kurum iblis bai tuba kurum dan wuta ne ba tuba da zai kenan wa'annan dalilin su zalika bi ma'asaw wa kanu ya'tabu saban Allah taka doka ta Allah sai shi daga cikin aikin shi aka ma bayanin bayan ta saba ajince kai wata ake kanu la tana'auna an munkarin fa'alu kaji ba sa hana junan su sana hau ba sa hana junan su balla ko wani abin da gada ma kaga nan mai layin su babban layin su da aka wuce a hidi karara rishin umarni ka hana gamona kamar la ya tana hauna za ta la ya hauna ba ya da kenan ba sa hana juna ko wani abin da gada ma Allah ta labi isa ma kanu ya fa'alin tur Allah wajen wannan aiki nasu na ganin banna a kyani Allah ce tara kasiran minum ya tawallawna alladhina kafaru sai ga da yawa daga cikin su suna jibinta ko soyayya da kafurai labisa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah ta tar da irin abin da hannun su ya aikata an kama hannu da mun iya aikin hannu ko wannan kamata abin su kai ne ko da mun iya aikin adam hannu shine karfon ya ga dangana ba amma hannu ke tar da irin wannan aiki nasu can ƙarshen ayi an saki Allah wa alaihi wa fil azabihum khalidun ta kai Allah ya haushi da su kuma za su dawwama cikin azaba ta Allah da yace ila an fasa kun mana walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi ma unzila ilayka inda har da gaske Allah ce sai imani da Allah da annabin da abin da Allah ta kai da annabi mutakhazu wa da abu sirri ibo innan ka hore masoya wallakin kaseeran minhum fasiqun mafi yawa ko da yawa kun fasikai ne sai sun maka kuma sai annabi ya ce kalla wallahi a'a na rantse da Allah bayan wannan kalma ta kalla annabi ce na rantse da Allah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi ala yadi zalim wa la ta'turannahu 'ala al-haqqi 'atara ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم فهو أبو داود الأقرش wannan abin da yake maganar da na ce kalla wallahi la ta'amurun na bil ma'ruf lalle ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawun na anil munkar lalle ku hana banna wala ta'khuzunna ala yadi zalim ko rike hannun azzalim wala ta'turannahu ala alhaqqi qadan ku to ku sa shi kan guna ku kawo shi ku dukkan kan gaskiya ma'ana jayewa fashin gaskiya ko ku bai kan gaskiya ma'ana ku mun kan gaskiya ku mun kan gaskiya wala ta'turannahu ala alhaqqi qadan ko ma ku rike shi nan gaskiya ku rike ku ko bai mai gaskiya sai anan kura ko ku haka aula da daban nan da ku ba ko ku Allah ya buga zuciyarku buga zuciyarsu akan musu ma'ana na haɗa kanku cikin kuma sun mai la'ana kuma kama la'ana kuma tsiyan kama da tsiyan albarka to wannan ruwa ya wajen sinadi tana da yawan amma wani malaman suke cewa duka wani da shara da wani ayoyi tsihodi suna tsaro wannan magana domin wannan ayoyi magana ayoyi akwai akwai hadisai akwai akwai akwai ayoyi qur'ani a ce wannan ayoyin kansu da sauran hadisai suna tsaro wannan abin da ke cikin hadisin a jumlace na ganin banna kyale zai shafi kowa ruwan ganta baya mun kan su to wadatar da mu da wani ayoyin alƙur'ani duk sun karantar da mu da ganin banna a ƙale shi ya kawo dino da rubuta da isu kenan kuma yana jin sadar da inganta ba an ce jumloli na shari'a na ƙur'ani sunna sun tabbatar da abin da cikin hadisi na hadarin kyale banna da idan Allah ya kawo uquba ga al'umma wadda ba sa faɗi to bai ware su ya shafi kowa da kowa magana kenan yace hada lam da abi wannan mukan da lafin abi dawud ne amma lafin tirmidhi da ya ce ran abu da tirmidhi ko abin da cikin tirmidhi abin da yake can qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at bani isra'ila fil ma'asi nahatum ulama'um falam yantahu fajalasuhu fi majalisihi وواكلوه وشاربوه فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وإذا بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعصون أبو لفظ ذلك كان أبو داود زمان صلى الله عليه وسلم يأتي لما وقعت بنو إسرائيل إن معاشي لوسنا بنو يهودا وراس قرانت بنو إسرائيل كفوا هذا الشيء تبع الله نهاتهم علماءهم بعد ما يسمع فلم ينتهوا بسوحا سبا النار ثم لما يسكت هذه الشيء majalisuhum fi majalisihim majalisun su tare ake zama wa wakalun kuma aka ci abokan cin abincin su ne wa sharin wa abokan shan abokan abokan shan kenan da ci sha ko da kaske suka sare dai ga baya kan haka fadaraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd ya la bigi wasu da zuciya wasu ma'ana gama wasu da wasu suka kashe wasu suka ma'ana dai suka ci junansu kuma wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam Allah tsine musu a halashin annabi Dawud da Isa da Maryam. Wannan kuma zalika bi ma'asau wa kanu ya'tadun yin hakan dalilin saban Allah da ƙetare iyaka. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an annabi da iya kushin gidai da ya zauna. Faqala ce la wallazi nafsi bi yadi hatta ta'tiruhum 'ala al-haqqi atara. Yace a'a na rantse da wanda raina ke halishi. sai kun maido kan gaskiya maido wasu akan gaskiya fara ni dai bayani wannan lafazin isnadi yana da rauni illa cewa ma'anar hadisin a jumlace tana da tabbaci na sun qur'ani suna ingantatta Allah wa alam sai arabi ashar hadisi na goma sha hudu ana abi bakar siddiq radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لكن ده يتي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يأمهم الله بعقاب منه أبوك صديق ya ji mutane suna kawo wannan aya ta suna dogara da ita in dai kai ka hoje ba na kai ba ruwan in kai ka shiri wani wace ba ruwan da zai bace kenan ko da kamar su a Hausa wa iya kai da kanka maka malam ba shi ke sai wa iya ba da kai da kanka ba ruwan da wani kullum kai da kai kanka suna kai ba kai ba ruwan da wani sai amsala haka suke hoje to a wuka ya lura suna kawo wannan aya suna kawo hujja akan haka kenan kai tunda ka ka gyaru auren da gaba ce shi ta shawa to shi muka yawo kasa take hawo min bari kudu ba ta musam yace ya ku ya wannan ya ku mutane innakum taqra'un hada kuna karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku masu imani ku iya da kanku ku ta kanku la durukum man dalada hadaitum bai cutar da ku wata mai bata bai cutar da ku ku kun shi to kina a wajen su in kai kashi ba ruwanka a nan za ka dai to cikin idada akwai umarni da kyakkyawa har ga mummuna iya cikin su da fata kamar shi iya cikin ka'ida na an ga munkar ana ko an ga an ga umarni ke har ga mummuna kenan in za ka dai to baka tare ka baka ba kai shi dan ka bar wani umarni na Allah na inkarin munka ka hana da hannun ka maka iyawa kai da baki maka iyawa kenan bayan wannan ne amma idan kace kai ruwan dan wani ya banna kai baka yi ba ai ba haka ba take yi kai ma kana ciki in baka yi hada gauna maka magana kenan shi da kuka sun je kawon aya yake mutu a gyaran ma'anar da ba haka bane ba sai malamai ke ta wannan ke karantar da mutane cewa qur'ani ba a san fasar da ra'ayi kaga nan wani ra'ayin su ne suka yi zahirin abun haka iya ya dauka amma haka ne wannan shine ne da ba sai ne a yi musu akan saɓanin ma'anar ayat akan haka suke ɗaukar ta ayat ba haka ba take nuni ba haka ba take nuni in tsare da aka tsare cikin ilimin abubakar kan ilimin addini sauransu na irin na fahimci suna zawa da yawa ya bada abin da shine daidai ba haka ba a wajen ka kullum an ga kashi zuwa roka ka ai haka Allah ya ce lakum an tudukum la tudukum man kana tadakum kaba Allah ya ce alakum an tudukum ya da kanka sai kai na ayata Qur'ani Allah ya ce alakum an tudukum ya da kanka eh Allah ya ce ba ruwan la tudukum man kana tadakum in kai ka shi ba ruwan da wani mace sai zama da a cikin ma'anai cikin interaction akwai umarni da kyakkyawa har da mummuna wannan shine ilimin da ba a fahimta addini da aya ɗaya kwana biyu guda magana kenan sai bayan kan kon aya ya shiga musu yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga Abu Bakar manzo yana cewa inna an-nasa idza ra'u zalim falam yaqudu ala yadayhi Abu Bakar naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa in mutane suka ga wani azzalimi falam yaqudu ala yadayhi ba zai ba hannun ba suka hana shi bannan da yake yi to akan haka أوشك الله أوشك أن يأمهم الله بإقاب منه يا كفا ألا جمع كبا إيدا كوبا سم سم da وجه حقو da ba ku hanan ba kina akan abu kenan kakka doka dan kai gaji ba ruwanka da wani bacci a kai ma sai kai naka an ko kai ba kai ba lafa tafi kai ma kai ma kai ma kai ma kai shi kai ma kai shi kai ma kana kafata kai ma kai shiri balle ka ce kai ruwan kai ma baka shiri ba ai kenan wannan shine ƙarshen wannan babi na munnan kyawa hanyar ga mummuna sai babu takarir da ukubata man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu wa khalafa qawluhu fi'lahu nan baban kaurara ukuba ga duk wanda ya umarni da kyakkyawa ko ya hane ga mummuna kuma wa khalafa qawluhu fi'luhu maganar shi ta saba ma aikin shi kenan abin da yake faɗa daban aikin shi daban ya ce ba kyau iyayi da kyau kuma ba yayi na ta kenan kenan mai wa'azi da umarnin kyakkyawa yanda kake cewa a yi kai ma ka yi na bari kai ma ka bari kuma shi ne ke tasiri kan ɓangaren da'awa ko karantarwa sai buɗe da faɗar Allah subhanahu wata'ala ke ƙala Allah ta'ala a ta'amuruna nasa bilbiru wa tasauna anfusakum wa tasauna anfusakum wa antum sunna da tam afala ta'qilu laga shin za ku wa mutane umarni da kyakkyawa aikin ƙware wa tasauna anfusakum ku ku manta da kawunan ku ku yi ba wa antum tatuluna alkitab alhali kuna karanta littafin Allah afala ta akalin yamma shin ba ku da hankali ne kana rashin hankali rashin hankali ya kawo saba ma abin da kake faɗa dan kai ka wani ne da hankali kai ma kai da kware ne ya kawo faɗar Allah subhanahu wata'ala yace wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ta ya ku masu imani ya wanda zina amin dima ta ƙonuna ba la ta faru danni kamar zargin na da taurukan danni kuke faɗar abin da ba ku aikata kaga zargi Allah ya dangi sai Allah ce kabura maqatan inda Allah ya hushi ya yi girma mana hushin Allah ya yi girma an ta ƙonu ma na ta faru ku rika faɗin abin da ba ku aikatawa kina ƙwarai iya ja hushin Allah mai girma kina ba ƙaramin laifi ba ne ba kai kana faɗi kuma kai ba kai shi ne magana kenan wannan shi ne haɗarin kenan faɗi ya saba ma abin da kake faɗi sai ta a kai aiki da magana da kaka ake da ake malami sai ake da magana shi sannan ya fashe ya lalace haka jama in da ya lalace ne haka ne in da ya lalace aka kai aiki da magana kaka aiki da abin da ake shi tun da tun da ya ga haɓar haka ne ka'ida in ya lalace malam iya wa'azi ya haɗu wa'azi to kada ce a malama waye malam ya yi ya ce ba a kuma iyayi a kai ya kai aiki da abin da ya wannan kuma shi ta shawa wani ne cikin almajirai ne yara ne a da yaro ya gida da hannu da abin da ke zai kusa da ɗan adam mai karantarwa ne sai ya tura wa ɗaya zagi kai ka kaji zagi haramu ne da mana ma yayi ba mana ma yayi shi kuma mana ma zagi zagi shi zagi yawo kuma ɗan yin zagi yawa ɗan zagi sai mana ma yayi ba kenan a wani misali ya malam wani haba wani lahiya malam wani lahiya wani alam takun ta'amulu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai bane ba kake hana banna kana abun da kikkiawa kana hana banna ba kai bane ma nake wa'azi a garin mu kai ne mai wa'azi mun san ka tare wani aka kuma aka same ka suna kaso a wutan nan ga mamaki a wutan ma abun kallo ne eh wutan ne ba ba a hirga bane ba ba yi dake bane ba a wutan ma abun kallo ne magana ba hailin ya za a yi ma a ce a kowa kowa ne yan wutan ma a wajen su abin kallo ne irin azaba shi kina azaba da ta musamman za mu shi shi ma abin kallo ne a wajen su yan wutan za ce wani ba kai mana kiba muna ke hanyar muna sun san shi iya umarni ke hanyar muna to a yaka ya aka yi kai mai umarni ke hanyar muna a wannan halin ya wuce zama ya aka yi haka zai ce bala eh ni ne kaga dama ni ne nake muku wazo ku yi kaza ku bar kaza ni kin ne amma me yau kana abin da ya kana haka kuntu amudu bil ma'ruf wa la ati abin da nake umarna ayi nake ni ba na yi abin da nake umarni mai kyau ni ba na yi shi kuma wa anha anil munkari wa ati ina hana barna abin da hana ayi ni ina yi shi kana wannan hali wannan ruwaya bukhari ya kata muslim na kawata kenan shi ne hadarin da yake bayyana irin tsananin ukuba dan sai da an ga mun an ga mun kabar mutan da kabar mutan nan da Allah kuma ta fadu da mara sai laifin iya da girma wajen Allah wannan abin da baka yarda kenan nan tsananin ukuba mai umarni ga halbe ana ga muna shi baya yi umarnin bai aiki alherin bannan iyayi iya da shi masu tsanan azaba gobe kiyama hatta a gidan mutum abin kallo ne da kiyaye wannan shi ne ƙarshen wannan babi hadisi guda bayan wancan ayoyi na hukubar wanda ya yi umarnin kyawa hannu ga muna kuma shi ya saba ma maganar ta saba ma aikin shi sai babin amur biyada da amana sai babin umarnin mai da amana haka ce amana asali abu ne kalma ce mai fadi ta kwamshi amana babba tsakanin mu da Allah na da ya halice mu akan yarda mun ɗauki wannan amana ta kaɗe tashi da ibada bin umarnin shi da barin hannun shi wani abin a jumlace ya ɗaukar amana tsakanin kai da wani ta wani ya baka ko ta al'umma ce gaba ɗaya dindai amana ce suna iya ɗaukar da amanoni ne sai Allah ya magana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah iya muku umarnin mai da amana ga masu ta ai amanat ke dukkan nau'in amana ana so ka bada ta yanda take kakka ci amana duk da aya an san ta sabko a bayan bude maka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka Ali ne yana ga yaje ya amsu kilan Ka'aba da ƙarfi a wajen Usman bin Abi Talha wanda suke cikin masu rike kilan ko Ka'aba kai musulunci Allah ta da wannan aya na Annabi kira Ali ya karanta ni wannan aya kamar da kile ga waɗanda suke rike kilan Ka'aba mana Annabi ya ce wannan kilan na kula tashin kiyama ku bi kula da shi har tashin kiyama kilan wannan makulli shi ne kire na bude yakub kire makulli a wannan hausa ba makulli abin budewa abin bude ka'aba annabi ya ba wanda ya ce wannan naku ne har tashin kiyama har yanzu kaje makka duk abin da jujjuyar da aka yi har yau yan gidan wa'annan famikin tana da annabi ya sko har yau ga kilan ka'aba masu budewa ko shugaban kasa zuwa wuri mai ka'aba kowane ne cikin gidan ne in wannan ya mutu a ba wannan in wannan ba haka ne har yau wannan alƙawarin iya nan da annabi sallallahu alaihi yayi na kulawa da mabudin abun bude ka'aba a hannun wannan gida amma na an ta itibar da ta bayyana da fadalla labi kusa sabab amma suna cewa al itibar mun zo mun da labi kusa sabab duka qur'ani ko sunna ana aiki da me lafazin abin da ya karanta ba yau nan ya sababin da aika da sababin ne amma duka iya kusa amana ta kowane bangare kuma kowane lokaci ba sai wannan gida kalmar da abin da ya kana na kilan ka'aba nan da ya kawo na aya shi kanshi kan kun Allah ya umarnin me da amana ga masu ita kaka ta amana kuma yace wa qala ta'ala إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى أن يحملنا وأشفقنا منها وأعمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا wannan ta abu da sananne wanda a farko wannan Allah haka ya kaddara can cikin ana cikin Allah muzara mai ce tun farkon lamari Allah ce mun gabatar da amana ga sama haka ga ƙasa haka ga duwatsu fa aban an yahminha wa ashfaqana minha suka suka ki nan ba muki ba mai bane ba dan Allah sun ce a kai na tsaya irma magana gadan mata a wannan wannan musa Allah ya ce sama kasa ya ce ya dawo makara mu suka ce kala ta a kai tsaya wani ma magana taurin kai nan abu a bayyana ma'ana suka kasa amsa ne dan an musu bayanin abin da yake yaunin amana sama ta kasa ƙasa ta kasa har dutse ta da cewa aisha fa kana minha haka sun ji tsoron ɗaukar amana sun ji tsoron ta to amma wa hamada al-insan shi adam aji da uban doka uban doka to da shi ya kalla kaddara dai abin da ka gare mu shi adam sai ya doka adam ya kalla kaddara Allah kuma shi kai zalumin jawdan adam zalumin ne kuma iya zalunta kashi adam kuma bai san ba abin da zai biyo bayan bai san ba mai jahulan ya jahilcin sanin girma amana amma ya riga ya doko kuma an dora mana tun daga adam ya kawo idan abin ya shayi kenan tun harko kenan babbar amana ta kaɗe ta Allah da ibada saura su biyo baya sai ya ce tun da mun san dai magana cewa ta magana idan an kawo ayoyi ne akan gaya ma da kurin girman amana sai ya ce wa an abi hurairu ta radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان متفق عليه يتو في رواية وإن سام وسلى وزعم أنه مسلم وتروى وإذا خاص لفظ البخاري وإذا خاصم فجر أبنه لما دكاء النوري أدبر dan ta ta arbaun kun fi kal munafiqun khalisa mata ruwaye ta abu guda hudu din mai su tan ta gare munafiki ne kana munafiqun khalisa sai ka wani an uku sai ka da guda wanda khatam fajar nan abin da ka nafazin ayatul munafiq mana ayat alama da za a gano wani munafiki ne alama uku ce a wannan ruwaye an bato nan ce nifaqin amali halin munafikai ya ce iza haddasa kazab in yi magana ƙarya yake wa iza wa'ada akhalaf an yi alƙawali sai saba wa iza tumina khan aka ba shi amana sai ci amana ha'inci yake to ma nan abinda ake magana ma'ana hadisin ba ci aka bai iza kazaba au iza akhalaf alwa'ad halin shi ne ku gane magana da an akwai fasara ko wannan ƙarya ta amuna wakili alama kai a'a nan ya zamanto mutum kurum da an a wannan kurum da makarci ne kan ta akwai an zaɓa a kan mutane an ce wata wani hudu da dama tun da wata magana mu to ya zamanto halin kun ga ƙarya in ka shine kun ƙarya ce din ya magana shi ce wani haka in ya magana haka ji ƙarya ce kenan ƙarya ce halin shi makarci ne kuma wai zawa da kuma in yi alƙawali halin shi saba alƙawali yake kuma maciyin amana ne na an ce menene wata ruwa ta kawo a guda hudu ya dabace duk mai su guda hudu ta ta gari na hauki ne ya kawo aka tare da gima bejin has bejin haƙuri wanda ka sama fata a tare da gima bejin haƙuri sama to nan abin da ake magana mutum zai iya yin su guda da tuba ya yi taɓa yi ba ce ma ta halin na haukai amma duk wanda ya zama to wannan halin shi ne shi ƙarya wa saba alƙawali cin amana na wakili shi na sinfa al'amali an dai haka ne yau da kullum ake shi nan halin shi za ce wani kurin iya da halin na huce kuma cewa ya ke cewa mutum zai iya karya guda ko da ba ce min a ya yi aiki ya ce sinfa al'amali ya yi aiki yadda muna hukai ƙarya aiki muna hukai ce eh saba alƙawali aikinsu ne cin amana aikinsu ne amma a cewa wani ya zama nahauki wannan shi ne ya zamanto gaba ɗaya kuma haka ne halin shi to ne wannan alama ne wani munafiki ne da alama na munafiki Allah kiyaye sai a wata ruwa sai ta yi wannan abin wai idan mutum ya su a ce mai za a ce mai iya da alama wa in samu sallah wa za'ama annahu muslim ko yayi azumi iya azumi iya sallah shi musulmi ne iya da halin munafiki mai haka munafiki ne kaka ne shi don haka ne halin shi ƙarya taɓa alƙawali cin amana to kakka amince da shi annabi ya baka alama ta gano munafiki wannan alamu ne ko ya ce maka ko kaka iya sallah iya azumi ce ni musulmi ne eh iya da mugun hali san dai kaga ya kawo ruwaya kan menene dalilin saba alƙawali ko shi aka akan shi amana akan wani zatu muna khana aka bashi amana sai ta amana in wannan duk muna ta amana to da yawa har amince akwai amana wata ta magana na zo na gaya wani sirri na na ce amma haka gaya kuwa ko ku da ya gama kasar bai su aji da kai ya keɓance gaya maka to wannan amana ce ta ma annabi ce na ce idan mutum maka magana kaga yawo yawo bai su a wani ji a tsoron da amana ce kaga ya kuwa an kuwa kasan za ka wadda wannan kaga mala ga fai wadda zai kaga mana ma akwai tsoho ne na sanar musu fa shi an kace mai zanga amma kaga kuwa ito kaga mun ito kaga mun wallahi kike ta kuma ya ga mu dalilin shi sai malam yanzu mutun yana magana to ina da ma ya ga ma wani irin wannan ke ta bille aka yi kaga an saka tsaka tsaka mai wuya kai da ma iya da kai ga maka iya da ma da mu ya ga wani magana to ya kai ta magana ta hutu a gari ka kai nan iya ito maka kai kuma ya baka kauki ba da ma ya ga wani kaman kai sai gatta da tsaka a to kai ka ga mu ga halar ka ga mu to ka ga mu ne ga wani ma ga ko ha ce to kaga mu ne shi ke ya huta ya ce domin gama sai kuma gama wani irin magana kai ga kowan ya ta kullu a gaba da zagin ko kai daga waje ya kuma kodin ba sai ya ce wa an huzaifata bin neman radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرته على رجلك فنكت فتراه منبترا وليس فيه شيء ثم أخذ حفاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان سبحان الله ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليرد ليردنه على علي دينه, دينه وإن كان ثرانيا أو يهوديا ليردن علي سعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه حذيفة رضي الله عنه بعد الأبار الشيء والنعمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر manzana sallallahu alaihi wasallam yace ya bamu labarin Musa hadisi guda biyu bamu labari yace hadisin daya yace qadara aitu ahadahuma naga hadisin daya wa ana antadir akar ina jiran nabiyin yace haddathana anna al-amanata nazalat fi jadr al-qulub ar-rijal yace yaram labari amana ta sabuko cikin tushen cikin zukatan wasu mazaje sai da aka saukar da amana gam a cikin asalin zukatansu sun manazar al'ur'an kuma bayan haka aka saukar da al'ur'ani a wannan zukata wanda amana ta cika ta kama jijiyoyin zukatansu fa'alimu min al'ur'an wa alimu min sunna suka kwankwaɗi ƙur'ani suka kwankwaɗi sunna eh sun karanci ƙur'anin sun karanci sunna wa'annan 'yan harko kenan ya ce sun mahaddasana a rafael amana kuma ya ba mu labari na ɗauke amana za a ɗauke ta bayan na ke cewa bayan ta sabko an sha ƙur'ani an sha sunna kenan yau da gobe yau da gobe za a zo a ɗauki ta ya ce da ya ba labarin ɗauki amana faƙala ya ce ya namun rajulun nomata fatuku badul amanatu min kalbi mutum zai gaban barci da sa da kwanar dare mutum zai barci daga cikin barci iya tashi an ɗauke wani amana ta zuci da da amana amana babu ita faizalu a saruwa misalin wakat zai zamanto wannan amana kamar dai tabo ce a jikin shi kamar ɗan tabo abin akwai shiga shi na amma kamar tabo suna ne ba abin tabo abin ne amma ba abin ne ba alama ce ta taba kuma sun bayyana mun nauma ta fatu gaba da amanta min kalbi ya ce za a waye gari wannan amana za a ɗauke ta daga zuciya shi faizallu a saruwa misal asal majal ka jamalin da harjato a larajilik ya ce za a waye gari za a ɗauke amana zai zamanto gurbin amana a jikin shi min almajal kaman ya kama misali min almajal ka ji zaman da hajjizu a daji daga kaman zaka taka an ka taka wuta garwashi ai ka ga kawai ta kumbura ne kumbura farko take babu ruwa ciki babu ruwa mata kumbura kama akwai ruwa ciki amma babu ruwa yace kaman garwashi da ka taka da ɗauka fanafita sai ya kumbura fatarau mumbatir haka ya kumbura amma walansu fi shi ba komai a ciki suna ne kuran ba komi a ciki yadda haka misalin yake na amana a ciki sun aka zuwa hasatan fadaharajahu ala rajulai sai annabi ɗauki zama musayi misali ne kamar ka tagar washi an ka ɗauke aka san an kwabi da yake ruwa yar gobe da yake ruwa da farko kurin kumbura zai sai kama kuma ba kuma a shi kun shirme ne kurin ba kuma a cikin shi haka amana ta koma kenan ne babu amana a cikin kurin ya ce yanzu nan ya masu kwanta maka yana amana da an lokita kudin ta zama suna ne da zo mai amana ne amma su da an sashi amana ne amma su babu ita kuwa wani abin da aka sana da babu shi suna ne babu amana tare da shi ya ce bayan haka fayusu bihun nasu ya tabaya'un za a waye gari mutane suna saye da sayarwa tsakaninsu fala ya kadu ahadun yu'addil amana hatta yuqal babu amana kun ta doki har za a kai wani lokaci ana ciniki saye da sayarwa ba mai kai ba mai amana ba a samu amana har sai ana ce hatta yuqala alkacha ka inna fi min fulana arjun amina cikin suwa ne ana samu akwai amana cikin suwa ne ko a gari kaza ko a gidan suwa ne kenan a gari ma ana ya ada bincike za a so cikin suwa ne kenan amana ne da kaga akan kowa da mutane duk masu da duka umra'u ne sai ka sahabbai umra'u sahabbai umra'u la ilaha illa allah amine ne sahabbai wannan ban sahabbai sahabbai rahmukallah za waye gari kenan amanar ta yi kaɗan sai ana cigiya ma a gidan suwa ne akwai amini wannan abu ne wanda kware ma akwai shi kuma a yanzu wani abu ba sai an gaya maka ba akan amana wani abu kamar kana rayuwar an gaskiya an kadi ba abin kware haka ne ta yi kaɗan ƙwarai ɓangaren duka rayuwa ɓangaren kasuwa ɓangaren ma'aikata ɓangaren gida duka ga tanan dekor to ce na abu da annabi bane abin zai zo daga bane sai shi usaifa ce ya ga ɗaya wace ce gani ta zamanin sahabbai haka suke shi ne muka ai ta wani a wani ai na ga ɗaya ce ko kenan ya rayu a lokacin sahabbai wanda haka suke amana kuma mutane suke suke da amana amuna amuna ne wannan ta iya jiran ta biyu ka kidan diganta ba mun gane kenan da kanta kai abin zai ware ne bayan sahabbai kuma san Huzaifa da ya rayu ba nan sada salama kenan wani abin zai wakana a baya ba farkon lamari ba na to duk da ruwaya ina ka hadisin bai ba mu lokacin mu dama mun zo Allah kai ranar ta yi da shi gaba daya insha Allah Allah ya ba mu rike amana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته